إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba ɗaya ga wata na rabi'u sani hijira shekara 439 wanda ya dace da 20 ga wata na 12 shekara 2017 yau insha Allah muna cikin darasinmu na alwajiz fi aqidati salaf salih darasi na 24 zamu yi insha Allah darasi na 24 masu bin mu da littafi ina ga safa ta 112 zuwa da 13 muna cikin bayanin imani ƙarshen shekara ta ƙasa cewa li'annal imana indahum يقبل التجزئة والتبعيد من حسن العمل به والقيام بواجباته نن muke cikin bayani kayan nan kayan hau wani dan uwa ya bujuro mun da tambaya wadda tana cikin abin da yake da sabani ko kai da kawowa kan ta yi mas'ala ta wanda Allah ya ba karuwa ta da misali yau laraba ya samu karuwa yaushe ya kamata yanka rago ga wannan yaro wannan ɗan uwa abin da yake nasi karara a hili cewa ana yanka ma yaro ragon shi yau musabi yau musabi rana ta bakwai ga aihuwar yaro to shi wannan ba saɓani kan annabi ce rana ta bakwai inda aka samu matsala abinda yake wakana a nan malikiya su suna hudda yamul wulada misali yau laraba ya ce wunin da bai ciki yawa lissahi da na gaba wanda wannan hatta wasu daga cikin malakawa ina simin abulbaran da yamma cikin malaka masu taƙiƙin magana suna ta gaskiya ba su ga wata madogara ba ga malik ko ga malikiya ta hudda rana aihuwa suka ce ba san wata madogara ba da aka dogara kanta a mazhabarsu aka ce banda yomin wulada shi man zala caya kurin yomin sabi wuni na bakwai to wuni bakwai yau an laraba laraba ba cikin sai laraba ba cikin yau ya yomin ne ko to inda ake samun matsalar yau laraba daga ketowa alfijir zawa fadawar rana shine yomin arba'a wanda asali a shari'a ko na wuni iya harawa da dare dare ake harawa takwan ayi wuni ayi dare ayi wuni ayi dare takwan ayi wuni in za gano haka ɗauki ko a garin kwana bara masu ba yake yake daren juma'a shi daren juma'a alamish shi daren juma'a takwan ayyamul juma'a wunin juma'a wuni guda da yake bi ma wanda daren shi ke bi mishi yau ma'arfa ranar arfa ita ce wunin daren ta ke bi ma wuni saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsaya arfa a wannan wuni na arfa hakketowa alfijir ya samu arfa ko makara kai in dai kaji hilin arfa rasalla yawon tase har asibata ce shi ne aka samu wuni dare da yake biyan wuni amma asali dare ake farawa a yi wuni kun za gano kuma da haka aikace yau misali muna 29 ga wata na ramadan ko 29 ga wata na shawwal ya ga wata ko 30 ga watan shawwal ga wata ai da magana ga wata da magaraba yanzu yau wani magaraba a cikin wani wata muke a ramadan muke ko a shawwal muke mun kare shawwal a ramadan muke ka kenan ka da anan daren kenan daren kenan iya biyan wurin gobe tunda yau tare muke amma ba ce muna cikin shawara tunda mun kare da shi yau mun ga wata kenan wannan daren ya fara daga yau kalkashin wannan jamhur na mazahib hatta wasu daga cikin malikiya suna ga cewa kurin idan aka yi yaro tun daga ketowa alfijir har zuwa fadawar rana ta wannan wuni yanzu misali yau laraba ya ce daya sai ka samu yau musabi yau talata ce za yanka laraba alhamis juma'a subudu ladi litinin talata za a yanka mai yaro rabu haka ne ka'ida za a yanka mai yaro rar talata da sa'i wannan shi ne abin da ya ƙari ya hujja kan shi ƙarar ahi amma inda ake samun itafaƙiwa babu babu rigima ake haɗewa gaba ɗaya har malikiya a sauran idan aka yi yaro bayan haɗawa rana yanzu misali yau bayan magaraba yau misali laraba nan kowa ya yarda za a yanka ragoran laraba me da matsalar su malikawa suna hudda wunin aihuwa to amma idan aka ce dare ne za a harisa da yaushe za a harisa da alhamis juma sabudu ladi litinin talata ran laraba ce a yau masabi a nan itifaki ake inda in haihuwar da rici ba matsala nan kowa zai zo da sayan daidai ka zama haihuwar da rici inda aka samu matsala haihuwar rana daga asuba zuwa fada rana nan da ake samun matsala amma a gaskiya zaka da sayi Allah baka haihuwa in dai kana neman yau musabi ko da za in dai da rana aka zauna rana tana cikin sayi malamin na cewa ko da sauran awa daya karshen lokacin da rana ta hada baka yaro kurin ya ci wannan wuni wannan shine amma mai mai karin hujja gaskiya magana wajen jamhur kuma hawa suka cikin malika tana gaba su gaban dogara ba ta hudu yamin wulada rana haihuwa tana cikin lissafi gaskiyar magana wannan shine bayanin kan hakan fata an fahimci magana kenan darasin mu na 24 na wannan littafi alwajiz fi aqidatu salaf salih eh takataccen littafi mai bayanin aqida ta magabata na kware su ne ahlus sunna wal jamaa wannan muna mun kare fakarakin wannan muna cikin bayanin imani a wajen al-sunnah jamaa iya karbala tajzi'a wa tab'id ya dokan wani yanki ko bangare daga cikin imani yace min hasil amal min hasil amal bi wal qiyam bi wajibati inda ake cewa imani amma imani iya dokan wani gehi ba gaba ɗaya ba ta bangaren aiki da abin da aka dora ma na imani وبقليله يخرج الله تعالى من النار من دخلها da kadan kin imani Allah na huddo wanda ya shiga wuta in dai akwai imanin koda kadan ne Allah ya huddo wanda ya shiga wuta bi fadalihi wa mannihi abi fadalihi wa rahmati wa mannihi wa karmi da fadalar shi da jinkan shi da baiwar shi da karamcin shi anan ne daidai sai kan turmamu wata kasa bayani akan wannan mas'ala misali mai yake bayani kan lura hankali don bayani zai shiga matsayin ma shafin wannan mas'ala ce da ya maka bayani imani yakan karbuwa ya akan samu bangare ko rabi ba cikakke ba sai ke cewa amma min hasil itiqad wal iman bima jaa min indillah wa qabulihi wa taslima lahu fal iman inda ahli sunna wal jamaa haqiqatun kulliyya bi arkaniha wa musammaha la taqbal tajzi'a wa tab'id ya ce ta ɓangaren aƙida nan ɓangaren aiki ne yake magana an samu rashin cika kama da amma ce ta ɓangaren aƙida da yarda da abin da ya zo daga wajen da yarda da abin da ya zo daga wajen Allah da manzan shi wajen karɓar abin da mai ƙauya ga abin da ya zo daga Allah imani a wannan ɓangaren imani a wajen ahalus sunna wal jama'a wata haƙiƙa ce kulliya wanda da rukunanta da dama daga suma imani a nan bai karɓar ta jizi a tab'id bai karɓar ɓangare inda ɓangaren imani ne babu rabi da rabi bangaren aiki ne za a ce wani kayi ko ka kasa wani ka samu na kasa ta aiki a bangaren yarda da imani da aqida nan ba magana bangare ko magana dan guntu akwai ko babu ne gurin imma akwai imma babu yace wa tandarju tahtaha furu'un kathira يجب الإيمان بجميعها جملة واحدة kalkashin kalmar imani wajen aqida akan samu reshe mai yawa kalkashin wannan kalma ta imani kuma abin da wannan abin na furu'ikin wajibi ka yi imani da gaba ɗaya a jumlace na ayyuka na imani gaba ɗaya kama amaran Allah ta'ala bil imani biha kama danta Allah mana umarni da imani da duk abin da ya zo daga Allah subhanahu wata'ala wajen yarda da shi yace fa inkaru ay far'in min furu'iha aw juz'in min ajza'iha aw mas'alatin min masailiha هو كفر ببقية الفروع والمسائل وخروج من دائرة الإيمان إلى هذه الكفر yace musun wani bangare daga cikin bangare na imani ko wani yanki daga cikin yanki na imani ko ta masa'ala daga cikin masa'ala na imani kai yin kare shi wannan wani kafirci ne kaman ka kafirce ma bikitul furu ka kafirce ma sauran ma da sauran matsalolin an kawurce ma daya ka kawurce ma sauran wa khuruj min da'at iman ila hadat kufr kuma huta ce daga da'ira kamar wani kurtu kewaye na imani ka huta ka je wani kewaye na kahurci kashi kenan bangaren kahurci kenan in ka ki imani ko da shi amma magana kahurci idza wujidat ash-shurut wa intafat al-mawani' dan zamu je cikin kitabin masala ta gaba kan kahurci haka kurin don mutum mutum yaka iya wani aiki na kahurci amma baka iya ce mai kahuri yaka iya aiki na kahurci kuma ba kahuri ba da mishi an sa sharaɗa wanda he sun gamu za a iya kahurta mutum mutum zai wani aiki na kahurci misali akan misali rashin sani ko akan kuskure ko akan a cikin zama ko da ya take zawa dai za mu ga a gaba ababen da he in sun gamu ne na sharaɗin kahurcin ya ɗoru kuma da abin da idan aka same su mashi ma ne ana baka hamzarin yin wannan aiki ya cikin shala karatun na gaban shala babu na gaban shala ya ce ƙalar lau ta'ala a fatu'uminu na bi ba'ad likitab wata kafuru na bi ba'ad فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما لا بغافل عما تعملوا بقرة كناية تمانين دبيا yace ka fadar Allah za gano kenan akwai matsala wajen yarda da rabi da kin imani da rabi ce fadar Allah subhanahu wataala afatu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd shin za ku yi imani ko yarda da wani bangaren littahi ku kahurce ma wani Allah ce fama jaza mun ya fa'alu zalika minkum me sakamakon wanda zai yarda da wani bangare da abin da ya zo a littayin Allah kuma ya ki yarda da bangaren ga sakamakon wanda ya hakan yarda da rabi da kahurce ma rabi illa khizun fil hayati duniya illa a nan duniya Allah ya kaskantar da shi kuma wa yawmul qiyamata kuma gobe kiyama ta tashi yuraduna ila ashaddal azab za a maida masu wannan halin zuwa mummunan azaba a nan duniya su samu kaskanci a gobe kiyama su shiga mummunan azaba wannan kuma Allah ce Allah bai rabkana ba da duk abin da suke aikatawa Allah ya san abin da kowa ke aikatawa wa man la bi ghafilin amma ta'malu Allah bai rabkana ba iya mana iya masane game da duk abin suke aikatawa kun kuke aikata Allah sani na sauka maka wannan aya ta maganar imani da rabi tura rabi ka hurci ne gangare ya ce li'annar iman walitizam bi ma ja'a min indillah yajibu an yakuna kulliyan ghairu manqus yarda imani kenan da lazumtuwa da duk abin da ya zo daga wajen Allah wajibi ne zamanto gaba ɗaya ne babu ragowa babu rabi wani iman laɗabin a ta jazi a fi a nasirhi wa arkani wa musammahu imani bai karɓar rabi a cikin dangogin imani abin da kira su iman ba mun kanta mai musamman mun kanta kuma ba ta mai musamman iman don abin da kira imani na ayyuka to a nan wajen yarda da su wajen imani da su ba a karɓar a ce ai wani kana iya yarda da wani wani ka iya turewa a a wasu ta hannun ma'asiya ko kenan a ya ce wani iman yantattu da bintika da unsurin wahada muna nasiri imani yana warwarewa idan ka warware ka iya yarda da wani bangare daga cikin bangarori na imani فمن طعن في مسألة جزئية في مسائله أو استهل المعصية أو اعترض على أي شيء من شعائر الإسلام yace duk wanda ya soki wata mas'ala daga cikin mas'aloli na yanki yanki na imani da mas'alolin imani ko ka halitta wani sabo da saban Allah ko kai kai bujurowa wani abu daga cikin ayyukan sha'ira abu da musulunci misali kowa san shi irin sallah irin sa'a zakka sa'aji da ayyuka na kowa san musulunci kai kai ma'ana kai ce kai kai ba musulunci ya ce ka annama ta ana fil imani kulli kaman idan ka soki daya ka bujiro wa daya kai mu'arada da shi kaman kayan mu'arada da sauran gaba daya mana ka buji da musu gaba daya ya ce iza kana zalika an gari shubahatin wala ta'awi amma hakan kawurcin zai haushi idan babu wata shubaha da ta kame hakakin ba wani tawili bane wata fasara ce bi ta kai shi haka nake da gangan kun ya tule kuma shi ma a lokacin da ya ce ma wani tafatil mawani wa wajen shurut amma babu an abin da yake mana ba a samu ba abin da zai hana a jingina mai kamurci eh ba a samu sharadin da maka cewa na maka cewa na sharadin wanda za ka sa zaman to kawucin haushi fal'iman lesin a jiza'a mufarraƙatun muba'asaratun na taɗiyo an na hukusin na arkaniya wa a nasiriya ma na sha wani turka ma na sha kuma shi imani ba wani abu ne ba wanda yake wani yanki yanki na a rarrabe a watse muba'asara ma abin da ke watse muna muna iya dama dauki wannan yadda wannan hemun zaɓa ga suna ayyuka ne a bai da wannan babu wannan dama kan shi abu za ka ce ka zaɓa abin ya ka zaɓa abin da ka zaɓa ya ce bai yi wa imani mu ɗauki abu ne wanda ke abu watse ka ɗauki abu da ka saka abin da kake so su mun na baka fidatar islam fidatar imani ya ce kuma ka ɗauki abin da kake so ka bar wani kuma ka ce kana nan cikin kewaye na imani imanin ka ɗauki wani ka bar wani ka zaɓa sanka kuma ka ce kana nan cikin zagayen imani ta baiwa فإن من قال قولا أو فعل فعلا أو اعتقد أمرا يدل على إنكار شيء من عناصر الإيمان إذا متين يوتا مغانا كو يوانا أيكي ko wata aqida ya wata aqida wani al'amari wanda wannan aikin da yayi ko maganar da yayi ko aqida da yayi ya dullu ala inkari shi min asal iman abin aqida ta shi ko kalmar shi ko aikin shi ihe kwatamta yayi inkarin wani abu daga cikin ayyuka na imani awa jaza'iyya awa alkani ko wani abu daga cikin jutsin imani ko rukunin imani ga musu misali mutum misali ce iman da Allah bayan aka samu iya kiran wani Allah ko aka samu iya mai imani amma wajen magana hamsin misali misali misali kamar misali mace zakka ce kai zakkan na kun gaskiya kun ba dole bace daban ne da ya hana da rowa shi kawai zakkan ba dole bace ba ko wani azumi ko wani abu dai na ya ga kuna abin ba wani ba dole bane kanan ba dole bane kai maka yi makon ba dole bane ba to wannan ire-iren wannan abu ya ce faƙar naƙadar imanu in haka imanin shi ya warware wa kharaja min da'idatul islam ya huta daga da'ira ta musulunci wa tutabbaqu alai ahkamur ridda za a za a dora mishi hukuncin ridda walau ata bi ba'd ajza al-iman ko da yazo da bangarorin inda yin karin wani ko da yazo da bangaren amma duk wannan dole mai kawurcin ya riddar ma a wujudu shurut istifal mawani a zaman to kenan tare da an sami sharuɗan da zai sa a ce ya kafurtan kun babu wani da ruwa za a kore mai wannan kafurcin wa idza lam yatub yakunu min al-mukhalladin fi an-nar in aka same shi da haka in bai tuba ba zai zama to daga cikin wanda suka suka dawwama a cikin wuta wala yazu billahi la tsari duk wannan bayani ne yake kan mas'ala guda da ya maka a nassin kurin cewa imani bangaren aiki mun ce imani kalma ce ta kunshi dukkan ayyuka na imani akwai na magana akwai na aqida akwai na aiki aiki akwai na zuciya akwai na gababuwa wannan ana kisa ana kisa ana masu duk imani ana kisa ana suna imani kuran ana masu suna da imani tan babu mun babu babu kashin babu musamman imani kenan waɗannan ababe in ka samu na ƙasa wajen ayyuka imaninka ya rage kana na mai imani amma da matsala ba a ce ma kahuri amma in kin yarda ne wani ɓangaren aƙida yarda wannan wajibi ba magana ɓangare ba magana raguwa ko akwai ko babu ne in ma akwai in ma babu ɓangaren yarda da abu in ma ka yarda a ce duka ka ture gaba daya ko ka yi gaba daya a bangaren aiki ana samun kayan wani kasa wani ka samu da kasa bisi ne wani aikin magana na musulmi yace kalan nabi sallallahu kuma nasan kenan kalan nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu an-nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman nan abinda yake so kuma ya bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga wuta ba la dukhulun nara ba zai shiga wuta ba wane wannan wata ta imam muslim yace ba zai shiga wuta ba man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman wanda yake da kwatamcin kwayal komayya ta imani wannan bayani ya gabata baya irin wayannan masaloli na imma qur'ani imma sunna baka daukan aya daya ka jide kanta kurin wannan na magana a gafarar nasoshi iya tabbatar da rishin dawama ne a wuta eh rishin dawama ne za mu ganin nasoshi daga bada za su a gaba na magana iya wuta an hudo shi daga wuta dalilin imani kenan kuwa ba shiga wace bai ba a ba shiga wace bai a dawama ce ba zai yi ba kamar zai kai maka a nan a gaba nasoshi na kamshe Allah ya ce wa min hadal mantalik الشرعي فإنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب da wannan manuwa kance inda da imani ke da ba da wama a wuta wannan manuwa ta shari'a shi ya sa fa'inan suwaye su mana arsunar jama'a la yukaffiru na ahada min ahal qibla ba sa kawurta kowa daga cikin masu sallah bi kul zama dillahin da kai in dai lahi ne ba sa kahurtar da kai illa bi zambin ya zuli biyu asal iman sai layin da yake ɗauke tushen imanin daga mutama abin da alaka yadda aƙida da imani amma don aiki don zini ba sa haka saboda ce kada Allah ta'ala inna Allah la ya gafiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha ya ce ayata nisa ayata 48 ya ce Allah mai girma da buwa yana cewa inna Allah la gafiru ayyun shirka bi Allah bai gawartawa duk wanda ya gama shi da wani Allah bai yahewa amma wa ya gafiru ma dun zalika liman sha amma Allah yana gafarta laifin da bai kai ga shirka ba dan mun magana da ran arzu ta cewa baka iya daukar nasi daya imma a sunna imma a qur'ani yanzu idan muka dauki wannan aya cewa Allah bai gahurta shirka an aka yi shirka da shi ba suka bauta mu gumaka sun tuba mai bauta wani Allah ya zo na Allah bai yahewa ka kenan ba haka bace ma'anar magana nan ma'anar magana sauran ayoyi a wanda ya mutu ne akan haka wanda ya mutu ne akan shirka Allah bai gahurtawa amma ko ka bauta ma Isa Uzairu dutse akwai gidanku da abin da ka bauta ma yau he ka tuba shikenan Allah zai karbe ka ya gauta maka ka zama kamar ayi mutunkin ayi shi da akwai haka da maka ai ko ka tuba kare Allah ne ya Qur'ani bai gauta shirka he ma azaba kanta kaga ba haka bane ayi take ni sai zaka sa nasoshin sunna ko Qur'ani suna bukatar gama su da juna sai ka samu wannan asa gaba da mun kawo hadisin ka kawo kirkin hadisin ka ce an ce mai kaza bai shiga wata kurin san bai imani tabbacin san a a shiga a dawoma ne kurin zamanin ayar ana nihin laihin da aka yi in dai ba shagar alci ba ke da misali mutum mutu ya zana ya zana eh shan ya sha giya lalle ya laihin da Allah zai sa wuta kuma akwai wa'idi na azaba na yin wanda ya zana wanda sha giya akwai azaba na alƙalin Allah na azaba wani shi ne akwai alƙawarin Allah na azaba amma Allah iyayewa ya ce wakafin matun zaka liman shawo wakafin matun zaka liman shawo iya gawurta wanda bai kanan ba kenan wanda matun zalika iya cikin zana tana ciki shan giya iya ciki ƙarya na ciki amma ya ce liman shawo shi ne ake kisa aƙidar ahalu sunna da jama'a wanda ya mutu iya kabira ya ta iya cikin mashi'ar Allah ko da tsayana me matsayin shi iya cikin mashi'ar ta Allah Allah sai da zai da shukuran illa mu za a zahiri ya mugo mutuwa wannan ya mugo mutuwa me ba tashi a wajen Allah mu sani ba eh kuma mai addu'a Allah shi kan shiga ta mishi eh mai addu'a Allah ga ta mishi da shi eh ma ba mu ce shi kenan ko an kare lalle ya mugo mutuwa amma kuma da alƙawarin azaba da mai zina da kaza amma Allah shi aka ce iya ga cikin karamcin Allah da minna ta Allah iza wa'ada la yukhlif wa iza au'ada yukhlif takaruma minhu aka ce Allah idan karamcin Allah Allah yin alƙawari zan ba kaza zan ma kaza na alkhairi Allah bai saba ba amma idan idan a'a da idan wa'idi ne na azaba zan ma azaba kaza ta wuta ta kaza kaza Allah wannan iya sabawa abin da ya fadin dan karamcin Allah karamci ne yace zai ma azaba kaza zai ma uba kaza amma saboda karamcin Allah in in ka tuba sai ya yi ma ko haka ma Allah ko sai ya yi su dan karamci shi kurum eh Allah karimu ne ala ce ramata ta riga ya hushi na ko ramata sauka gadabi haka Allah ce rama Allah ta rinja hushin shi Allah mai hushi ne mai kuba ne amma kuma rama Allah ta rinja hushin shi kenan haka Allah iya so sai kan shi to kenan dalilin wannan aya yasa kenan ahlus sunna wal jamaa ba sa kawurta mai laifi yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ya kama ka ruwaya wadda imam al-bukhari haka muslim ya rutu eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace atani jibril alaihi salam fa basharani annahu man mata min ummatik la yushrik billahi shay'an dakhala al-janna qult wa in zana wa in sarq qal wa in zana wa in sarq haka ruwaya annabi Allah ba sallallahu alaihi wasallam yake cewa atani jibril jibril alaihi ya zo mun sai salam fa basharani ya bani bushara annahu man mata min ummatika duk wanda ya mutu daga cikin al'ummarka wanda la yushrik billahi wanda bai shirka da Allah la shirka billahi shay'an bai shirka ko daya ka ita shirka ce ce hadari ya mutu bai shirka ko daya dakhala aljanna zai shiga aljanna nan kaga za mu ƙara samun fasar waccan aya cewa mamata ne mutaka la yushrik billahi shay'an mamata yace mutaka kenan aka mutu ne an aka mutu ne in dai ya mutu bai shirka kenan ya shirka ko matsala amma in dai ya mutu bai shirka da Allah dakhala aljanna zai shiga aljanna to nan kaga shi ma cewa kurin zai shiga aljanna ta abin da ya ce aka yi ba mai hukuma babu wani magana magana ta ruwa ya cewa wa in asabahu ma asabahu wata ruwa ya ce ta kada jannata yamma min dahar zai shiga aljanna ko ma yaushe ne wata ruwa ce in ma mai same shi hanya dai in ma mai same shi same shi dai a shi shiga aljanna dai nan alƙawarin shiga aljanna ne ba ce ba kai tsaye kurin kurin labari ne ya shiga aljanna don ka kana ta ce kurin an ce kaji ne kurin a'a ko kana zana ko kana shan giya a alƙawalin da za a shiga in dai ba shirka ko mai same ka hanya ko ka shiga dubu hanya da ka shiga te yau aka dubu ba ba lahira ce yana shiga dubu ko ɗari biyar ko dubu ko shiga ya dace da wani allah da abin da allah so babu babu lokaci amma in amma da ƙarshe da abin da ba a yi kurin ba a dawama ne eh shi ne kurin ba a yi ba a dawama ne sai ya ce sai ya ce ma jibril wannan magana ta wanda ba shiga aljanna ko ya zina ya sata ya ce ko ya zina ko ya sata ibn mas'ud a ruwayar da wani hadisan sha annabi damar sha annabi ce raka shi muka je bayan gari ba da dare ta da dare ne da muka je yace tsaya ana la tabraha makanak abin da kaga kaga gusa gana kaga gusa daga nan ce mishi kaga gusa daga nan tsaya ka kabar wurinka yace yata yace ya bace mu an jima yana gajin ana hayani ana sauti an daga murya ke annabi da wani na so in je ka aje wani kamin hari kuma sai an tana ya ce mani la tabraha makanak kaga kabar wurinka sai tsaya ni an ce muka gusa ko a maita ana hayaniya can akwai ana wata kira daga murya sama da annabi ya dawo shi dai hakuri ya bi umarni ya bi umarni ya tsaya kasan an ka taka dauka matsala ce da wani daga cikin annabi zashi zashi da buga ne sai ya ce ya ba sa bala ce a cikin dare daren yau iska za ta kada za ta zo za ta kada kawon da ya motsa ɗayan jeki kawon da ya tashi ana ganin mai ta yanzu an yi labari za a abin cikin dare ce iska za a iska amma kawai da ya musa iska ta zo ka can wani ba ya tashi ba ya ce wata unguwa da muka shirin dutse ka samu shi can wata unguwa ka samu shi da muka shirin dutse pop da muka shi da tashi ɗaya tashi gwada kashin mutu kashi da wani daga ce kowa kawai da ya motsa gaurin shi kaga amma da ya motsa kafin da same shi shi ne ta zama da shi ta tashi ta baka shi wani dutse can wata unguwa nesa da wurin dutsen tayi a takaice kenan wannan to haka kenan abdullahi bin mas'ud sai ya ji tsoron ya gusa da manzo Allah ya dawo ya rasulullah naji hayaniya ana sauti sama kai da wani na so in je he na tana kace min kan gusa daga waje na yace ka alan kaji yace naji kai ji abin da aka ce naji naji wani hayaniya yace da ni ce da ni da malaka jibril ne ni ne ba wani labarin yace mini dole mutum cikin hado maka bai shiga da Allah zai shiga aljanna sai ce ne ko yanzu na kwa sata yace mu in zina wa in sadaka nan maimaita jibril maimaita mini shi ne muke yi da shi wa in zina wa in sadaka to wa in zina wa in sadaka shi ne kaga muna muna yi da malaka jibril kenan na alƙawalin an shiga kenan ko da wata ran ya sha azaba shi kare dai shi dai bai da wama muta ba cewa ba kodin ko kazan ko kaga ce an ce ko an zai sata kodin a dalce kai tsaye a'a ba kai tsaye wajen aka ci za a shiga dai kodin alƙawali ne ba da wama za a shiga aljanna shine kodin bambancin da mushriki da kahuri kahuri shi ha badali eh wannan shine fahimtar nasi da yake a magabata zuwa ba wannan fahimtar ta gama nasoshin da ka gane wannan masala sai ya ce wa ƙala sahabi aljalil abu huraita radiyallahu anhu al'imanu nazihun faman zana faraqahu al'iman fa in lama nafsahu wa raja raja'ahu al'iman imani wani abu ne tsabtacce tsabtacce bai sai kadamta faman zana duk wanda ya zina faraqahu imani sai rabu da shi sai rabu da shi fa in lama nafsahu wa raja'a in ya zargi kanshi ya komo raja a wajen imanin shi ma ya dawo tare da shi kenan akwai ƙarfisa karanta wa kala sahabi aljali abu darda radiyal an shi ma ke cewa mal iman illa ka kamis ahadikum ya khala'uhu marratan wa yalbasuhu marra ukhra wallahi ma amina abdun ala imani illa sudibahu fawajada faqada abu da ke cewa imani yadda kasan illa kamar riga ne kamar riga ɗayan ku ce da ya hala'u marra wani lokaci ka huddata wani lokaci kuma walbasa ukura kuma lokaci kuma ka saka mai da kayanka haka ke shiga iya huta rabuwa ya komo ya ce wallahi na rantse da Allah ma amina abdun ala imani ba wanda zai sami amince shi kenan an ƙara imani kun imani ya shi kenan hakulu haka zai zamanto duk wanda ya lamun cewa ya yarda da imanin shi an kare bai tsoron ya gushe mushi to fa za a ɗauke imanin ya neme shi rasa na menene kenan tsoron mutum ya guje ma kullum da zan mai tsoron cikawar shi cikar imani ka yi tsoron imanin kai gushe kullum ka nema hawa ma imanin ka kacin ta imanin ka ka ta mu an kare shi kenan nan kasa ya cika maka magana ya ce kullum imamul bukhari rahimahullah man bukhari zai mula ke cewa laƙetu aka tsara min alfa rajulun min ahalar ilim ahalar hijaz wa makkata wal madina wal kufa wal basara wa wasit wa bagdad wa sham wa misr wannan al-bukhari yawon da yi ya ce na gamu da sama da malami dubu sama da malami dubu kan hijaz kan yankin su kenan irin su iraq da su makka kan hijaz saudiya yankin yankin zamcin sa irin su madina kewayen madina irin su irin su jordan da yankin wannan su hijaz da su makka da su madina da kufa da basara da wasu da bagadad da sham da masar akwai aka ce aljazira ce ce yankin saudiya aka ce hijaz wani yankin sananne marufata kenan wa'annan yanki yawon da na yi a wannan wurare na game da malami sama da dubu laƙitun karratin ƙarnan ba a ƙarnan wannan na gamsu ba sau ɗaya ba wani malaman na gamsu sai gamuwa shi ba sau ɗaya ba da jiko so da dama zamani bayan zamani su makanna ba gamu zamani ban zamani kenan an gamu da su sai gamuwa da shi ba gamu wanda ba duk gamu da muka tayi lokacin zuwa lokaci wannan malaman adarakatum wa hum mutawatirun na gamu da su a cike bana a hade suna da yawan gaske duk wannan a yawo da nayi na rayuwa mun aka sara min 60 wa 40 sana tsawon shekara kenan tsawon yawon shi da na rayuwa tsawon shekara 46 ta yawo yawon da mai ilimi duk wannan a wannan shekarun da na ta gamuwa da su wannan shekara zuwa wannan shekara a wannan wuri zuwa wannan wuri sake gama da wani sake gama shi a wani wuri sai ta gama aka wani yawon da nayi duk wannan malamai da samu wa yadhkuru asma al ulama wa hum akthar min 50 aliman a wannan bayan imam bukhari da yace garin mamalai bajin dubu a wannan zamanin wannan shekarun ya kama sunan wajen malami sama da malami 50 irin su wane irin su wane mun suke da tusun san sanannun malamai ya kama sunan wajen mutum 50 sun mai kullu rahimahullah bayan ya kama sunan wajen mutum hamsin Allah ji kan shi imam bukhari sai ke cewa ka tafaina bi tasmita haula kai ya kunu mukhtasara yace na wadatu zamu wadatu da ambato sunan wa'annan malamai da na ambata hamsin ke wanda na ambata saboda hamsin ke da ambato wanda malamai da na ambato sunan su ya iska bayan ka sauran sunan sauran ba wani da na ambato sunan su ya isa dan abin ya zama to a takaice ne madahi ta kama ka su ya ce dan abin ya zama to a takaice ne wa Allah ya tula zalika abin ya tsawo kuma shi sa na takaita muku wa'annan wanda na ambato ya ce duk wa'annan malamai dubu ko sama da dubu na gani ya ce sama dubu na gani dukkan su gaba a wani zaman nan ya ce famara aitu wahidan minhum ya katalifa fi hadin ashiya babu wanda yake saɓani a cikin waɗannan ababe na cewa an dina ƙaunin wa amal duɗin nan kowa yarda addini kalma ce ta baki kuma da aiki ba abu da kurin abu kaɗe ba da aiki da ƙaunin layi ta'ala wa ma umiru illa li ya'budu la mukhlisin lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa zalika dinul qayyim dan fadar Allah mai girma da buwaya wa ma umiru illa li ya'budullah ba musu wani umarni daban ba illa umarnin ta Allah da ibada mukhlisina lahu din masu tsarkake addini ga Allah kar bangaren aqida kai dan Allah kuran kuma shi kadai Allah hunafa suna masu barin shirka an tsaya ya ce wa yuqimu salata wa yutu zakata kaga aiki ne ko an su tsaye da sallah su ba da zakka ya ce kuma zalika dinin kai wani shine addinin mustaqim tsayen addini ka kenan akwai bayan imani akwai magana aiki sun mu yasuru da bakiyar itiqadin kuma a wannan wurin da ya kawo sauran aqidin ahlus sunna wal jama'a wannan shine abin da yake wannan wuri na cewa imani mutum kai ce duk atamahiya dun ya ce maka cewa dun wanda yake cewa shi ya kare imani ya rusu to lasa matsala wajen abu sabai magabata tsoro kullu tsoro suke ka aje a samu matsala hanya baka da kanta yan wai zama zan sama zaka jibiri suna tsoro ina ga kai haka mutum kai ce shi ke da ya kare baka san mutala ta san da Allah zai da kai ba don mai tsoron idan manzala yana yawan addu'ar ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika an ta ayatun da da annabi yayi ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciya ta kan addininka to ina ga kenan ga wannan ko karantarwa ce mutum ya rika neman cika da imani wannan shine bayan da kenan sai yace wa qad sabata an hibrul umma abdullah bin abbas radiyallahu anhuma annahu kana yad'u ghilmanahu ghulaman ghulaman fayaqul ala uzawijuk ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان وقد ثبت يا ثبت أن حبر الأمة دقا مالم ونا الأمة مالم ونا الأمة حبر مالم بابا مالم إلمي ونا الأمة كرم أبني شيني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إيا كراو باينش yaro mana guda-guda sai ka ce ma yaran nashi ala uzawijuk mana kana so a ma'armi ya kamata a ma'armi wa saboda ya shiga min haɗarin rashin armi ce ma min abdin ya zini ba bawan da zai yi zina illa na za Allah min nur iman sai Allah ya ɗauke min hasken imani inda ka zina Allah zai gina hasken imani kenan haɗari na wasu Allah wa ikirama ikirama rahimahullah ikirama ta min abdullahi bin abbas kaifa yanzu minul iman to ya za a huda mutum imani ya huda ake huda mai hasken imani ya tambaya ya yi ne abu ƙala haka za sai ke gwada mashi wa shabbaka bai na sabi'i sai ya min haka su makaraja kama haka ne ya cikin ya tare shi sai zagi haka ya gwada mashi wa shabbaka bai na sabi'i ya saba ya hada ya tsotsi shi sun makaraja kuma ya hudda tsaye kina ya sa ta haka kuma ya hudda ya ce fa'inta ba a da ilai haka za kenan ya haka imani haka ke abinci idan ya zina sai ya wuta in ya tuba ya koma sai ya koma magana kenan shin fa'inta ba a da ilai haka za sai ya komo haka he wa shabba ka bisa sauƙin sake haɗa su bayan raba su wannan shi ne ƙarshen magana ta musamman imani sai nan kuma mawqif ahli sunnati wal jama'a min masalatin takfir matsayin ahalus sunna wal jama'a masalar kahurta wani dan ba karamin aiki bane ba ka dangana mutum kahurci akwai takatsatsan akwai matakaiya akwai dokoki ka yanka cewa da kahuri ne za ga bambancin kahurta mu'ayyan ka ce wani da kahurta aiki kaza abin da ya sauki yana ce misali yin kaza kahurci ne yin kaza kahurci ne amma zai yi wani ya yi wannan aikin kahurci bai haushi ba shi na ke cewa cikin amza makaranta na mawani a koshin road magana ruwaya tabbatata bukhari kuma muslim magana ke magana cewa wani ba mu yake ba basalin bawan da iya cikin tahiya a cikin daji dabba shi ta bace ya gadangadan ya tunkaru halaka can ya kwanta wuce dauke shi iya tashi sai ga wannan dabba da abincin shi abincin shi abincin shi a cikin ta kai tsaye don warin cike ta alamu anta abdi wa ana rabbuk Allah kai ne bawa ni ne ubangijinka Allah annabi ta akhadha min shadd al-farad annabi ta ya kuskure saboda dan horon ciki ya kuskure ce Allah anta anta abdi wa ana rabbuka ce Allah kai ne bawa na ka kama ka huce ce ko kama ka huce ka ce Allah kai ne bawa ba Allah bawan ka ne ka huce ne amma shi kuskure ne saboda tsannan horon ciki yasa ya wannan kalma annabi ce akhadha min shadd al-farad ya kuskure saboda tsannan horon ciki kina akwai wasu abai mutum zai abin kawurcin amma za mu ka dalilai ya ne kawurcin zai wuce shi cikin bayan cikin akida akida suna jama'a haka kun cewa barka huri ne ba suna da matakai akwai dokoki kayan a kawo ta mutum dan kalma ce mai girma rayuwa yace wa min usulu aqidatu salaf salih ahlus sunnah wal jamaa daga cikin tushen aqidan magabata na kwarai ahlus sunnah wal jamaa annahum la yukaffirun ahadan bi aini a kullum ka kuma ce wannan kalma yau da shi daga baya ɗaukar mata fasara daban ahalus sunna da jama'a ka ɗaukar amina ne kamar da mu muke ne ahalus sunna da mu aka san ahalus sunna nan a ahalus sunna jama'a aqida ta sahabbai da ambayansu shaki ne ka dauka daga an ce na jama'a ka dauka nan kamar da ni nake ne aqidar mu ta mu a a aqidar manzon Allah da sahabbai da yan bayan su shaki ne anan ka wani abu da na wani ko suna mu irin ta mace na muku bayanin aqidar mu mu aqidar mu a ba ta bace ba tushen abin da ke wani me so shiga layi eh haka ne me so shiga layi aqida ce ta tushe ta addinin kwarai aqidar manzon Allah da sahabbai haka suka tayi don su yawa wani kan yaji daga nesa ka dauka a wani su mai bayanin aqidan mu mu muke su bayanin aqidan mu irin tamu bai aqidan mu a a ana bayanin aqidar musulmin farko manzon Allah da sahabbai shine aqidar ahlus jama'a sai ya ce maka salaf salih ya karama sharhi ahlus sunna wal jama'a aqidar ta salaf salih aqidar magabata na kwarai ahlus sunna wal jama'a Allah ya samu alansu yace aqidar wa'annan أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها به فتتوفر الشروط وتنتفي الموانع أهل السنة والجماعة باسا كاور توانا دا ainihin shi a ce wani kai kawuri ne don irtakar mukaffiran don ya wani aiki na kawurci bisu na kawuri kai tsaye illa ba da kamatar hujja sai bayan an tsaye da hujja a kan shi hujjar da allati ya kafaru ta riko wa abin da zai sa a kafurta mai barin wannan abin an gami hujja ya kiya kuma an sami sharuɗa da abin da yake hana a ɗora mai kafurcin wata zulun shubha anil jahil wal muta'awwil kuma wanda an sai wata shubha ne shi ciki haka ne yawan yawan sanin ka dauki misali da yawa in rubu da yawa akwai da yawa wallahi tsakani ga Allah wasu kurin su don su yi asgafari su yi la'ilaha illallah su Allah ba ruwansa da nan bana ba san koyi ba dole dokokin na wani wani akidin da ya san su matewa yan wadu wanda ya san tarihin rayuwar ma'anan za ka an samu matsala tsakanin yan farko harkon ɗariƙa ta tijaniya da yan baya yan faida mai ka magana alhali kuma duka aƙida guda ce duka liga guda ce amma da ka taso ma ana rigima wasu na kahurta wasu ko ana ta kahure ne mai kaka nan irin wasu aƙidu da su ɗan warko suke ji a wajen na baya suka zo daga baya su tun da ba san da su ba ba san da wani aƙidun ba na wani ganin allah wani aljanna magantar aljanna wani abubuwa da ake yi ne wasu ke ake yi a yanzu da masu ma shehu ma allah ne suke kai allah da neman da shan ruwan wankan shehu raunar da ake kan abiya ba san su ba yanzu da abin ya zo asali ayi kakannin nan wannan ayi san sa da rikai duka da rika guda ce amma waɗannan aqidu su suka tabbata abin su su ci kai wannan kafirci ne he suke he suke dora ma mai wannan aqida kafirci karara shi da baka misali wata tsohuwa a nan garin an lawa ita taɗayi ne aƙida ƙawa ƙida ce amma ba ta yarda ba da 'yan ƙabaru na harko sai a cikin 'yan wani kaɗai mayanan su sun ta yi ziyara garin he ta ga suna damar tana an ce suwanan su shiga ana damar tana labarin suwanan suwanan sun shiga izala suna izala an izala ne suwani to tsawa ta wani ta kusa sallah he ta suna ƙabaru ta ce la'ir ta ce kahurci biyu biyu kahurci biyu biyu ga izala da ƙabaru kai tsohuwa ke na ta aƙida ta koyon aka bada gaure ne haka take aƙida ta tsohuwa mai abin da suke ji ne a wajen wanda suka zo suke kabarin da farko sai suke suke ce a wani abin kafurci ne suke kawurta su kuma ga kuma kuma zala ta zala ta so ta zala ana ta kaure ne ta ta kafurci biyu ga zala ga kabar ko to me ka haka nan kenan aƙida su ɗan farko ɗan ɗariƙa na farko tijaniya su kurin a yi zikiri ne a yi asigifari a hailala ba sama koyi ba wasu komi to nan ka gama mai wannan da wanda zai ce shehu ya ce ma za ba shi ganin Allah a mai tarbiyya ga Allah ya ce annabi ya kame ziyara ya ba shi wurzi kai ma ya baka ya ce yawa shehu ma Allah gwamnan mishi ya baya wadda koyi ba ga sauji ga suna kallon mutum iyayi sannan ne a cikin wani aƙida zai ba ce ba kowa ya a ciki a koma siyi kun ba mu iya inkari da ana iya ta ƙarya ce shari ne yau Allah kawo ci gaba ga mutumin iya waɗi da baki shi iya kiɗi iya waɗi kuma kowa san shi mai yaban su ne mai musu kiɗi ne na waka ko kuma ya hutu ya magana dan wannan ya wanda ma wannan da ake gudu ba ba ce kowa ya yi amma a cikin aƙide can take zuwa daga kare ya shi shinan ya shi shinan aka ce takalmi ci zai to wannan a cikin ɗariƙa yake da amma baka yaba wani ya yi guda ma abin da ake guda abin da ake gudu irin wannan biyayya take kawo irin wannan a huce guda da irin yanzu ta kai da ana ɓoyewa ya ka a hili ya kiran shi ya cewa kai ne allah na kai kai ne kai ba a haifa ba a haifa ba ko ya ji lalam yulad ko kai ne shehu na kai ne kai ne kake arzita ni yanzu haka ina da ba a cikin kakar ne bayan baka shi kai baka waka a waje na kuma kowa san shi ba wannan ba yan uwa abin da iya da yawan gaske a takaice wannan suna kenan aqidu wanda suka zo daga baya sabanin yan harko kai zo kaka ba za ka wa mutum hukunci ba irin wanda wanta duk da dariƙa guda ce amma akwai bambancin aqida mataki zaman san mataki kina akwai wani gurin shi shubha da kai shi gurin yake kina shi kina sai an doke mutum shubha amma bayani karara yace a ni har yanzu ma ina nan shehu a zaman Allah yake ko yanzu ma ana ga Allah bayan shi ta ce duk wanda ce ya ga Allah ya ma annabi ƙarya haka ya ce ba cikin sai musulun ba haka ya ta ce duk wanda ce annabi ya ga Allah ba ka fitar Allah ka zaba yawa annabi ƙarya ya yi ƙarya ta ce aisha aisha ta ce cikin sai musulun to ya dogo jawa annabi ƙarya annabi ce duk wanda mun ƙarya tun daga duniya kama gidan zama a wuta haka manzo ce to a hankali yace kenan kenan an doke shuba kenan kayan a kawo ta mutum sai an doke mai shuba ta zuba shuba ta alin waɗannan jahil wal muta'awil an doke shuba ga jahili ko mai tawilin shi wata fasara mummuna amma bayani in kuma ya kiya zaka kenan sunan sai haushi alkawarcin ya ce wa ma'alumin an na zalika ya kunu fil umurul khasiya allati ta hataju ila kashafin wa bayan wa'innan abu da sananne wa'innan al'amurra na gano gaskiyar lamari a fahimta gaskiya ya buƙatar bayani a yayewa batun shubhan bi khilafil ashiya zahira sabanin wasu abu na hili karara wanda ba ta ba ta baka sani ba su misali musul jihad wujudullah ba ta kazibu rasul sallama ka ce misali babu Allah kai wani bai bukata wannan dogon bayani a ce shubha kana da shubha ka ce babu Allah ko ka ce manzo Allah ƙarya yake nan ba mu dauka wani dogon shubha ka wa jihad umum risalati wa khatam wa khatam nubuwa ka ce annabi ayi ba shi bane ba annabin kowa bane ba ka ce manzo Allah ma annabi na wasu kadai shi ma kawurci ne kuma kowa san shi in kawurci ba wata shubha kai ya ce ko kai haka ke ne kuran eh ka ce annabi ba annabin kowa bane ba ko kace annabi ba shi wannan khatimun khatimun nabiyina ba kenan yarda da ana wani wayi ma baya da kawurci ne babu wani ba annabi sallallahu alaihi wasallam dan akan wannan mas'ala aka yaki musalmatul kazzab yarda da ana mai wahayi aka yaki wa'inda suka yarda da mai wahayi ko abubakar sa ka yake su yace wa ahlus sunnati wal jamaa aqidar ahlus sunna wal jamaa la yukaffiruna al mukrah ba sa kahurta wanda aka tilasa kan wani aiki na kahurci iza kana qalbu mutma'inna bil iman in dai har zuciye shi cike take da imani da sa shi aka dole yayi ba sa kahurta shi wala yukaffiruna ahadan min al muslimin bi kulli dhanbin walau kana min kaba'ir dhunub allati hiya dun shirk kuma haka ahlus sunna wal jamaa ba sa kahurta dun wanda ba sa kawo ta kowa daga cikin musulmi don laifi ko da wata kabira wadda ba ta kai shirka ba ba su mai kawo ne fa'inan la yi hakimu na alamar ta kabi haɓar kuma domin alisuna jama'a alisuna wani jama'a ba sa hukumcin wanda ya aikata kabira da kahurci wa'innan ma yi hakimu na alaibin fisik wani ƙasar iman malamai su tahil da zambahu suna mai hukumci da mai da fasiki ne imanin shi ya ragu amma a matuƙa bai halitta ba wannan kabira لأن الله تبارك وتعالى يقول لك وتند آية إن الله يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى على فقد افترى اسما عظيما yace Allah mai girma da gwani ya ce wa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ya ce bai gahurtawa wanda ya hada shi da wani kuma har ya mutu bai tuwo ba amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gahurta laifin da bai kai ga shirka ba ga wanda ya so ita wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima duk wanda ya gama Allah da wani ya kirkiri ƙarya mai girma dangana ma Allah abokin tarayya wa yaqul Allah mai girma da buwa iya cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim na wai kama ka kenan Allah sun kai dalahi ne Allah ce ga yawa ya ku bayina قل يا عبادي الذين أسرفوا يا كوباينا كما يقول ما سبنا أرأيوس ما تلي لا تقنط من رحمة الله كبك ينكك أمنا سام رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله نقاو دله عندك عندك توبة الله زي قاو تامك إنه هو الغفور الرحيم الله ميغافراني ميجين كيني قبايش قرن كتوبة كاكا يوالله ينكا ka jima kana yi kurin ka tuba ka koma ga Allah kai tsaye yace wa idza mata al-abdu ala dam duna shirk idan bawa ya mutu akan wani laihi wanda bai kai ga shirka ba lam yastahilla laihin da bai laihin da bai halatta laihin ba yayi amma bai talaka ba fa amruhu ila Allah ta'ala lamar wannan bawa lamarin shi ya ga Allah eh ya cikin shi aka ce mashi akin iya ga Allah in sha azabahu wa in sha ghafara lahu in Allah ya so mai azaba kan wannan layin in kuma ya so ya gafarta mishi khilafan li farq ad-dala allati tahkum ala murtakib al-kabira bil kufr sabanin aqidar hanyoyi na bata wanda suke hukuncin ga wanda ya kabira suke kawuri ne aw bil manzilati bayn al manzilatayn ko masaya masauki na misali yanzu masaya iya bawa iya da masauki biyu me ya tsakanin masauki biyu tsakanin nan da nan iya tsaka su khawarij su farko suna farko abin su suna ga duk wanda ya misali zina ko shagiya ko ya kayya kurin kahuri shi yasa duk da khawarij suna cikin farkar dala amma malaman hadisi suke ɗaukan hadisi daga khariji mutum ko ba khariji ya cikin khawarij in dai ka ruwaya ana karba me yasa malaman hadisi ke wannan magana duk sun san hanyoyin mata saboda aqidul khariji ba khariji ƙarya ka hurci ta bai ƙarya shi yasa in ya kawo ruwaya ake yarda dan shi abin ƙarya ka hurci ce bai ƙarya shine adalci malaman hadisi kenan to idan haka kenan koda mun san batacce ne batacce ne wajen aqidar shi amma ya kama labarin shi mu karba dan mun san shi ba ƙarya wajen shi daga ka ƙarya ka ta hurta shi ne khariji kenan yin kabira ka hurci na wajen su su kuma mutazila an kai ka wurce kai zaka misali kai zaka kai ko ka shagiya me ya ce bayin manzalatai ne ba a ce ma ba ka wuri ba a ce maka mai imani ba kana daka wani a iya na tsaka ba su ce mai kansu ne wannan amma kuma duka an yarda sun yarda in kai mutu wuta ha abada su a kira suke nan suna gama da kawalin shi a ƙarshe amma a warko ana samun bambanci su musu kawo kalmar kaka wurta ya ce kana tsakanin matsayi biyu mataki biyu amma dukkan sun yarda yanka mutu wuta har abada ba magana wuce fa'a ba magana cutu haka allake wannan shi ne aƙida ta farkar dala ina ganin ya kamata mu tsaya insha Allah Allah ka satin sama sai mu da sauran Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh